بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya nuna mana wannan ranar mai tarin alkhairi da albarka ta asabar daren lahadi sha shida ko da watan rabi'i da al'akhir hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya dace da sha tara da wata na goma watan Oktoba miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatunmu na Umdatul Ahkam da muke gabatarwa a kowace rana ta Asabar daga sallar magariba zuwa sallar Isha a wannan masallacin na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Tsimitau a cikin wannan ƙasitaccen birni na tawa a wannan ƙasa ta Nijar. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata ya gafarta muna kurakuranmu. Yau za mu tashi darasi na hamsin da shida a jerin darussa na muke gabatarwa a kowane mako. Za mu tashi kuma a cikin kitabul hudud farkon kitabukin insha Allah. malaita kitabul hudud littafi da zai muna bayani akan hukunce hukunce idan aka ce alhaddu a larabci asalin shi almanu ne hanawa amma abun malaman fikihu in ka ji an ce alhadd suka ce hiyar uqubat muqaddiratu shar'an hiya uqubat muqaddiratu shar'an sune uquba da musulunci ya kaddara ya shar'anta ko kuma ake wa dan annabi Adam a shari'a dan dai a hana mutun ya abuka cikin sabon Allah subhanahu wataala ba ana yin haddi bane dan dai a birge ko makamantan haka a'a manufar yin haddi shine a kange al'umma da fadawa cikin abun da yake na musiba da sabon Allah subhanahu wataala wannan shine manufa kuma akwai hikimomi cikin wannan yin haddin ba dan karamin al'amari ba wanda idan muka fara karatun babin al'umma za su hararo abin da kawunan su muna fatan Allah ya dacar da mu malice alhadithu thalith wal arba'un ba'da 300 hadisi na 343 ana Anas bin Malik radiyallahu anhu daga sahabin nan Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda qala yace qadima nasun min uqlin an aw uraina yace wasu mutane sun zo daga kabilar ukul ko kuma kabilar uraina a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kabila wata kabila ce take gehen garin Madina kauyuka ne mutanen kauye ne sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta to da suka musulunta kaga akwai bukatar su zauna su yi karatu nan ko tunda ba a musulunci ba a ba a karatu sabanin mu yanzu musuluncin ake yi ba a karatu to karatun yana gaba da komai dole in ka ce ka musulunta to akwai bukatar ka san mi ka fada mun bai ci karatun fajtau fajtawau almadinata sai suka samu sauyin yanayi a garin Madina wanda wannan abin ya jawo musu rushin lafiya sai sauyin yanayi kasantuwar idan mutum ya bar inda yake yaje wani wuri a ɗabi'a ta jiki ka saba da wani yanayin gari sai ka bar sa ka je wata ƙasa to in ba Allah ya tsare ka ba to za ka samu da wasu rashin lafiya ko irin ƙuraje da makamantar wannan ababen duk masu yin bulaguro sun sani da wannan nema ya sanya hukumar ƙasa da ƙasa ta kowace ƙasa ta sake gindaya in za ka bar ƙasa ka je wata ƙasa to akwai allura ta yanayi da ake waɗan annabi an ta sauyin yanayi to su wani mutanen da suka zo a mutanen ƙauye suka zo a garin madina sai canjin yanayi ya sanya suka kamu da rashin lafiya to kuma ga su sun musulunta me ya kamata a yi fa amara lahum nabi annabi sallallahu alaihi wasallam bi liqahin sai ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarci da a kai su gidan da ake tattara zakkar dabbobi sai ya ce a samu a shi ne taguwar take shayarwa taguwa da take take da nono raƙumar da akwai nono tare da ita to sai annabin Allah ya umarta da a kai su gidan da ke da kwai dabbobin da ake tarawa na wamnami na zakka kaga sai aka killace su a wannan wurin sai kuma annabin Allah ya umarni da wa amaruhum an yashrabu min abwaliha wa albaniha sai manzon Allah ya umarni da a dinga ba su nunar raƙumi da fitsarin raƙumi sai aka dinga shayar da su daga wannan nunar raƙumin da kuma mi da hitsarin raƙumi falamma sahhu haka suke suna can wannan wurin suna ta dankarar madarar raƙumma da hitsarin raƙumma ana musu misin ana haɗawa kusan nonon raƙumi da hitsarin raƙumi a haɗa ba ƙarin magani ke yi mana yana magani ƙwarai da gaske akwai wasu sinadarai a cikin nonon raƙumi wanda malamai sun yi rubuce-rubuce a kai daga ciki kaɗan jama'a nonon raƙumi daga cikin abin da ake amfani da shi wajen walwala sihiri ana amfani da nonon raƙumi wajen walwala sihiri. Fitsarin raƙumi kuma yana da magani mai ɗimbin yawa, yana maganin zaɓirin insar da matsala ta ciki ne yana magance ta. Kuma ana haɗa magani shi wajen magance ƙuraje da suke fito wa ɗan annabi Adam. To, da suka warke falamma sahu lokacin da suka samu lafiya, katalu ra'iyan nabi sallallahu alaihi wasallam. sai fa suka kashe mai gadin mai wa manzan Allah sallan kiyo wanda ke wa annabi kiyo makiyayi na annabi sallan suka kashe shi su wa'annan mutanen wastaqun na'ama kuma sai suka kori wa'annan ragon sai suka kore su kin ga ce an'am an'am ana nihin ana nihin ragon mai sai suka sai suka kori wa'annan raƙummin. Faja alkhabaru fi awwalin nahar, a farkon wuni sai labari ya zo wajen manzon Allah sallam cewa fa mutanenka bakin da kai ya ma'aikin Allah da suka kamu da rashin lafiya aka sai a ba su kamar kaza ga fa abun da ya faru sun kashe mai gadi sun go sun koyi raƙumma ai wannan kuma sun yi ritta ku fahimta sun kashe mai gadi suka koyi raƙumma kuma suka yi ridda faba'atha fi atharihi sai manzala ce to a bisa wurinsu manzan Allah yana da jarabin mazajen da ko ta kwana su ake kira e kun fahimta shi yasa duk tafiya akwai bukatar a shirya mutane na musamman wanda su ko shirin ko ta kwana in ta lalace su ake aikawa tana bacewa sai annabi ya ce wani da wani ku kama hanya ku bi su kuma yana da tabbacin 100% cewa za su kamo su kaga akwai bukatar mutum ya zamanto ƙwararre malam kawai sai maza suka hausu falon martafa an na haru ji a bihu lokacin da rana ta ɗan tattafi sama yin zuwa yamma kankace yammaci kawai an zo da su kafin ka ce rana ta ɗan abun nan ta kai tsakiya an zo da su ga su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amara bihim sai manzon Allah sallallahu alaihi yanke hukunci akan su ga hukuncin da annabin Allah yayi duk da tausayin annabin Allah da jinkansa amma ku ji abin da manzon Allah ya ce ai musu fa qutti'at aydihim wa arjuluhum min khilafin sai adadin Allah ya ce a yanke kafafunsu da hannayensu daban-daban idan aka yanke kafar dama to a yanke hannun hagu in aka yanke hannun hagu a yanke kafar dama sai a sare mutum hannun dama sai kuma a yanke kawar a yanke kawar kawar kawar hagu haka aka sai musu gaba daya duk annabi ya sa aka sassare aka sassare musu ƙahohi da hannaye daban-daban hukuncin bai tsaya ba a nan ba ku ji da kyau wasu mirat a ayyunuhum sannan kuma manzan ya sanya aka soke idanunsu aka sassoke idanunsu saboda kafin su kashe wancan wancan mai kiyon makiyayin sun soke masa idanu da da irin kace ko mashi ko abin nan suka yoye masa idanu to sai annabin Allah ce su ma a yoye musu idanu wa turiku fil harri sai manzo Allah ce to a kai su cikin cikin rana ga rana ta yo kwa sai aka kai su cikin cikin rana aka dangane an cire kafa kafa ɗaya da hannu ɗaya kuma an yoye musu idanu sannan kuma ga su an kasa cikin rana an dangane zafin rana yana dukawa yastasquna fala yusqawun suna neman a ba su ruwa ba wanda zai ba su ruwan suna neman suna cin kishin ruwa suna cikin wani hali sun galabaita suna neman agaji na ruwan sha kasan abu guda biyu annabin al'aba guda uku manzon Allah ya hana rewar su abu guda uku annabin Allah ya hana rewarsu ba a rewar ruwa ba a rewar huta kuma ba a rewar ciyawa ta dabba ba a rewarta ba a ba a mutun rewar ruwa kuma ba a rewar huta kuma ba a rewar ciyawa amma kadibi saboda bi tabbaka ayal qur'ani inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan أن يقتعوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض idan mutum ya zama to tsagiyar ɗan ta'adda a ƙasa ya gagari al'umma yana tada zane tsaye yana kai hare-hare ya kashe mutane in fa aka kamo sa to ba cewa ake a kai sa gidan yari aji dan iska ba wannan kuskure ne a kama sa ake yi a cire masa hannun dama da ƙahar hagu ko hannun hagu ƙahar dama hukun baita ko kuma a'a abin nan a yi masa hukuncin cewa gaba ɗaya an kore sa da ƙasar gaba ɗaya a yi masa hukuncin kora yanzu ya ne ake koyar mutum da ƙasa yan ana son a kore ka da ƙasa ake yi ba ku biyar shi na amshi maka nationality da an shi mutum na sunanci ya fita zama ɗan ƙasa an kori ka kenan ba ka da damar shigowa ƙasar in za ka shigo ba sai da mi sai da visa ko sai kana da visa in za ka shigo sai da visa sai an ba ka damar shigowa a ƙasar kaga wannan abu ne wanda tuni musulunci ya karanta da shi to sai annabin Allah ya sa aka ce musu hannaye da da kafafu daban-daban sannan kuma aka yoye idanunsu kuma aka su cikin rana suna neman a basu ruwa amma ba wanda zai basu ruwan qala abu qilata ilabata abu qilaba yake cewa fa haula isarafu wa qatalu wa kafaru bi ba'da imanihim wa harabu Allah wa rasulahu akhrajahu al-jamaa yace wa'annan mutane hukuncin da aka yi musu ya dace da su hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi musu ya dace da su wa'annan mutanen dalili sarraku sun yi sada saboda sun tafi da duke da ba ba tasu ba wa qadalu sun kashe rayuwa sun kashe wannan mai gad mai kula da dukiyarwa annabin Allah wa kafaru ba da imani kuma sun yi ridda da mu sun yi musulunta yanzu suka aka amintar su suka zo suna kashe mutane wa harabullah wa rasul kuma suka hito na hito da Allah da manzonsa to duk wanda ya fito na fito da Allah da manzonsa kuma yake yake tadda zaunata cikin ƙasa to musulunci ya ba da damar a rabu da waɗannan mutanen ta hanyar ko a kashe sa ko a tsire sa ana rawa ma a sa mutum mashi a tsire mutum kuma wallahi alazim da ana irin waɗannan ababen da wasu mutanen su shiga cikin taitayin kawunan su ai duk abin da ya kaga ga al'umma tana ci abun ta ga dama wannan demokrasiyar kai Allah dai mata albarka wallahi duk ita ta lalata al'amura muka rabu da alqur'ani da sunnar manzon Allah amma da ana biyar dokokin Allah da kowa yayi hankali don kana jin tsoron kai kaza ai ma kaza yanzu ka dibi kasar kasar Koriya duk da ba musulunci suke ba sa da addini addini su shine son kasa ita Koriya ko ta King ko wane ne shi King ko ko King eh King King Jong Un shi kasar shi addinin ta son kasa shi shine addinin ta in ka kuskura kai wani abu wanda ya saba ma dokar ƙasa kan hukunci ake maka daidai abin da ka aiwatar duk da ba musulunci ake ba Allah ba zo na lahiya ba an zo na lahiya da kaga ana tsigerin to abin da ya kamata a yi ne ba a yi daga lokacin da alfarma ta yi wa cikin al'umma ko iskanci yake yawa cikin mutane shi wadan annabi adam dole sai da doka dole sai da oda sai ana bibiyar sa ai Allah ya san waye dan adam saboda shi ya halice sa kuma bai bar sa gaba sai ya saya masa ka'idodin dokoki in aka bar mutum babu ka'ida babu dokoki wahala za a yi sai da wa'annan mutanen abinda aka yi musu shine daidai da su ina fata mun fahimci hadisi malaki cewa ishtawatil bilad idza karihataha ana cewa mutum ya kasa jin dadin gari idan garin ya kyamace sa ya ya samu sauyin yanayi irin ko ruwa ka zo wani gari ka sha ruwan garin sai kaga sun buga ka da makamantar wannan ko mutum ya rame ko ya guda da makamantar wannan wannan hadisi ji malami suka ce akwai abubuwan dokawa durus kamar haka darasi na farin wannan hukuncin da manzon Allah ya doka wa innan mutanen ya yi tsanani kwarai da gaske amma kuma shi ne ya dace da su har ma wasu mutane suna ganin bai kamata su surfin malamai irin a a sa ƙarfi a wuta a yi mutum a sa masa don layu azaba bin nari illallah ba wanda ke mutum azaba da wuta sai wa sai Allah subhanahu wa ta'ala suna ganin cewa sanya karfen da aka yi da wuta aka zo musu idanu wannan kamar an shahe wannan hukuncin duk da wasu malamai suna ganin suna ganin sabanin haka saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa in aqabtum fa'aqabu bi mithli ma utibtum bihi idan idan aka aka ketare iyaka akan ku to kuma ku ketare iyaka gurgudun irin abinda abinda aka yi muku darasi na biyu yana karantar da mu cewa shugaban halitta ya kai doktan doktoci likitan likitoci ga abinda ya faru da su sauyin yanayi ya sanya suka kamu da rashin lafiya ya gano rashin lafiyar sai kuma ya gaya musu maganin da ya dace da su kaga a cikin nan darasi zamu gano ashe nonon rakumi da fitsarin rakumi yana da magani kware da gaske yana magani irin wa'annan cututtuka na na doctori sai kuma darasi na uku na ƙarshe da zamu doka a hadisi shine cewa fitsarin rakumi ba nisa bace fitsarinsa da bawalinsa da kashi duk ba nisa ba ce. Raƙumi in yayi tsari wannan fitsarin ba nisa ba ne, miyansa ba nisa ba ne, ina fatar mu fahimta. Saboda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sauke cewa mun tahi a Amina manzo sallallahu yana yana yana huduba dabba sa tana zuba min miyo a jiki na yace da da abun da nisa ne to da manzo Allah ya umarci ya wanke sa. Da nan ne anan ne wanda suka ce duk dabbar da ake ci duk dabbar da ake ake cinta to fitsarinta ya fi ta zama najasa kuma za a yi amfani da shi ina fatar mun fahimta duk dabbar da ake yankawa a ci dabbobin da ba a ci ai sanannu ne kuma ko sanannu ne wallahu ta'ala a'lam wa ajal sannan kuma wannan ya nuna cewa ashe kullun karatu ka dinga bada shi lokacin da al'umma take da bukatar sa idan zaka bude wurin wa'azi zaka dinga mutane nasiha to kullum in za ka yi nasiha ka dinga kallon miyar shi lafiyar al'umma suka karantar da su shi wannan ba shi kadai bane maganin da manzara sallallahu ya sani ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala sai da rubuta littafi tibbu nabawi duka irin inda manzara ya bayanin maganin kaza sai da tattaro wannan ya rubuta littafi in kuma ka nema littafin ka aji zaka amfana sai dai ba wani abun kaka je ka gwada dan matsala ake samu sai ka sanya ake walwala ababen Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu مالك الحديث الرابع والأربعون بعد الثلاثمائة حديث ندري أكد أربعين دهدو أنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما دقوين الصحابة الله يكارى مسير ذابا كده أنهما قال أبا هريرة زيد بن خالد الجهني سنتي إن رجلا من الأعرابي ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum daga cikin mutanen ƙauye ya zo gun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam me yasa kullun mutanen ƙauye saboda rikici ya yawa a can me yasa kullun ƙauye ƙauye saboda rikici ya fi yawa a can kai inda kana shiga ƙauye kaga irin ta'asa da ake yi wallahi malam zaka sha mamaki ba wuce sati ɗaya ba zuwa biyu wani bawan Allah yake bani labari yace a ƙauyen su abin ya faru mace ce mijinta ya rabu da ita mace ce mijinta ya rabu da ita ta zo gidan liman kasancen su liman da yake rubuta takarda ya rubuta mata takarda ta ce wa an sake ta sai ce to in ta yi in ta yi wanka guda uku sai ta yi aure ta ce bata gane wanka guda uku ba liman da ya yi nashi kwatanta-kwatanta bata gane ba sai ce haɗa da ‘yan uwa mata a ce a mata bayani ta ce wallahi hanyar ta gane ba su ma duk mace tana jini ƙarshe wata ta ce eh ta zin to kika jini a kike yi sai su su da sami take wanka da shi to in kike kwanciyar aure kira mijin ki ba ta ce ta wanka ba ta su su da sabulu ba ta tunda take ba ta wankan janaba ba wani abu malam sai kawai mun taɓa zuwa wani gari da ake ce mana wai wai shin wai da gaske ne in mutum ya kwanciyar aure da iyali ne sai yayi wanki ya wankan janaba wa ai shi wankan janaba sai in mutum yayi zai ke yin wankan janaba sai haka ji to ko can da fa zamanin annabi kawai su fi kowa rikici sai sa wallahi akwai aikin da masu kuɗi mu ya kamata su mai da hankali a kai kuma yafi alkhairi yafi falala kuma Allah yafi kaunarsa kuma shine gaba akan kowane al'amari a rayuwa shi ne ware malamai a kai ƙauye su karantar da al'umma ina mai rantse muku da Allah ya fi gina masallacin nan da ake yi ya fi kai mutane umara da aikin hajji da ake yi da ka biya ma mutum umara ko wani mutum da gowaye ma ko ma waye ka tura shi aikin hajji ko umara gwara ka waye wannan kuɗin jika ɗari da ka samu malami ka kai shi ƙauye ka ce abin da nake bukata shekara guda ga miliyan guda a je cikin kwant duk wata zo ka cire abin da nake da bukata daga daba idan wana su su iya shi wallahi al'azin ya biya masa umara zaka je da aikin haji na rance da Allah ku ma abinda aka sani sallar tayi ce ake tayi sai a hankali Allah ya rubuta mu da asiri ba ma mutane bai ta ce kaci wannan aikin ne kamata masu kudi su mai da hankali zuwa gare sa amma sai dai kokarin kai wani ya kai mutum kaza aikin haji ni ma sai na kai wani sai na kai mutane kaza aikin haji ga ɗaliban ilimi fircik cikin gari a ɗauke su a kasu cikin daji su karantarwa kawai malam Allah ya rufa mana asiri yace inna rajulan min al-a'rab ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah wani ba kawai yazo wajen manzon Allah yace ya annabin Allah an shuduka billah an shuduka Allah yace na hada ka da girman Allah guji maganar na hada ka da girman Allah idza illa qad tabayyana bi kitabillahi kai hukunci tsakaninmu da littafin Allah na hada ka da girman Allah in zaka hukunci to kai da littafin Allah abinda Allah ya sabkar maka shi ba za ka yi bayani fa qala al-khasm al-akhar sai abokin khusuma yake cewa wa huwa afqahu minhu shi yafi yafi wancan dan fa'inta yace na'am eh faqdi bainana bi kitabillah ya annabin Allah ka fara hukunci tsakanin kai hukunci tsakanin mu da littafin Allah wa azalli ya annabin Allah bani damar yi magana kun ga yana karantar da mu uslubin kai ƙara gaban alƙali ya ake yi. Faƙalar Nabi Sulsul sai annabin Allah ya ce da shi, ƙul, faɗi abu da kake da shi, faɗi maganarka. Faƙalar sai ya ce, in nabni kana asifan ala haza, ya ce, ɗana lebare ne gun wannan mutunan, ɗan da na haifa ɗana na cikina yana ma wannan mutunan da ya kawo muka zo da shi, to lebaransa ne. fazana bi muratihi sai dan nawa yayi zina da matarsa dan nawa yayi zina da matar mai gidansa wa inni ukhbirtu ala anna ibn rajm yace kuma can kawai na yi tambaya me ya kamata ai wadana sai aka ce abinda za a yi shine arrajmu ajehi sa fafsadaitu minhu bi mi'ati shatin wa walida ni kuma sai nan ne mai fansar dana da bala tunkiya 100 da kuma kuyanga baiwa guda na ba da kuyanga guda da tumaki guda ɗari a matsayin in fashi ɗana kada a jefe sa fasa'altu ahlal ilimi sai na tambaye malamai ma'abuta ilimi fa akhbaruni anna ma albni jaldatu mi'ati wa taghribu amin sai suka bada labarin cewa ai abun da yake akan ɗana ba jefe shi za a yi ba a'a za a masa bulala guda ɗari ne sannan kuma a kore shi daga cikin ƙasar ko daga garin tsawon shekara guda ya je wata ƙasa a matsayin firzan ɗan kwaso an kore sa tsawon shekara ɗaya ba zai dawo cikin gari wa anna ala imrati wa anna ala mar'ati hadha ar-rajma matar wannan mutumin kuma za a jefa ta sai ta mutu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to an ka kawo kaga karar da akai wannan ne dan nawa ne yasa da matar shi abinda aka ce za a jehe shi na tambaye malamai suka ce a'a za a masa guda da ɗari kuma a kore shi tsawon shekara guda yanzu kai ne annabin Allah kuma kai ne Allah ke ma wahayi mun zo gare ka kai mana hukunci da littafin Allah sai ma'aikin Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda numfashi na yake a hannunsa ko rayuwa take a hannunsa la aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi zan yi hukunci a tsakaninku da littafin Allah ba zan yi son rai ba kuma bai ma dace da annabin Allah ba sarri wa ma yanbaghi la yace alwalidatu wal ghanam rudda alayka yace kaga wannan kuyangar baiwa da wannan tumakin duka an mayar ma kayanka an baka kayanka wa alabnika jaldu mi'atin wa taghribu amin danka kuma za a yi masa bulala ɗaya bayan ɗaya har bulala ɗari sannan kuma za a kore sa daga garin da yake ya je wani gari tsawon shekara guda ɗaya. Wa anna ala mar'ati hadha ar-rajul kuma matar wannan mutumin za a jefe ta tunda ta tana da aure. Sai ce waqdi ya Unais ya kai Unais sunan wani mutum ne. Unais sunan mutum ne. Sun asali sunan shi sunan shi Ad-Dhahhak al-Aslami. Sunan shi Ad-Dhahhak al-Aslami. Sai annabin Allah ya ce ya kai Unais ka yi sammako zuwa garin su wannan mutumin. Lirajulun min Aslam, wagdu ya unesi lirajulun min Aslam a shifani wannan jumla ce ya itiradiyya yana nihin da wani mutum daga cikin ƙabilar Aslam, shi suna shi makta al-dhahakul Aslami, sai ce ilamurati haza ka yi sammako zuwa matar wannan mutumin ka je wajenta. faini i'tarafat farjumha idan har ta bada cewa ta amsa laifin ta cewa ta yi zina da yaron mai gidanta to ku jefe ta faghada alaiha ga sahabbai suka aiki malam sahiya ta Allah Allah yake magarin ya waye aikin manzon Allah ai ba a wasa da shi gari na wayewa malam ya kama hanya gashi tinka tinka sai garin su wannan mutunan yana zuwa sai ya zo matar mutunan ya tambaye ta fa'tarafat tace eh abinda ake tugumar ta akai ta aiwatar fa amara biha rasulullahi sallam farujimat farujimat sai manzon sallan ya umarni da aka zo da ita sai aka jefe ta har ta mutu wannan hadisi inji malamai suka ce ba shakka akwai ababen da ake iya dokawa ƙware da gaske na na darussa daga ciki illar zama ƙauye ba a karatu ka san abu guda guda biyu suka haɗu malam musiba ce in aka ce maka wannan abun ya ga ƙauyanci kuma ga jahilci ga ƙauyanci idan ƙauyanci ya haɗu da jahilci to ya samu gindin zama musibar tana abkuwa yadda ka san idan talauci haɗu da raganci in aka ce mutumin nan raggo ne kuma gashi talaka ko kun bayyana to shi ma akwai matsala ga mushi hango kuma gashi talanka to talocin ya samu gindin zama haka kuma idan aka ce mutunan nan jahili ne kuma ga girman kai to girman kan yana haura shi inda bai inda ba zai ba zai bulle da shi ba to in aka ce mutunan nan ba kauye ne baya ka kuma bai karatu ba to ma akwai matsala Allah ya rufa mana asiri kadibi su wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da rishin karatun su da ilimi har hada annabin Allah ake yi muna hada ka da Allah in za ka yi kai gaskiya alhali kuma la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha abu na biyu wannan hadisi yana karantar da hukunci guda biyu hukuncin bare idan mutum yayi zina baya da aure to bulala dari za a yi masa hukunci na biyu idan mutum ya zina yana da aure to za a jefe shi ne to ta ga yanzu fa da ana tabbatar da dokar ko to su masu zartarwa su da su sun jima a lahira su masu zartar da dokar eh su masu zartar da dokar yanzu abin da zai baka mamaki ba zaka suke fakitere durwa su masu karanta durwakin suke taka durwar ko ku lura ba masu karanta durwakin su fi kowa taka durwakin Allah ya rufa mana asiri abu na gaba da hadisi yake karantar da mu shi ne bayan bulala to ana ma mutum hukunci na ya bar gari to me hikima na matsa sa mutum ya bar gari saboda dan saboda ababe kamar haka inji malamai abu na fari shi mu'arsa mutuncinsa zai ƙara ragewa in ana ganin sa yana cikin gari dama ai ita wala shahada azabuhu ma ta'ifatun min almu'minin nifa in za a yi haddin sai an yi gangami gangami ake a sa cikin gurufin ne irin misalin yanzu gurufin na whatsapp a dora cikin tiktok facebook duk a gayyata rana kaza da watan kaza a lokaci kaza a huri kaza za a yi mawane da wancan haddin zina kuma an gayyaci kowa da kowa wuzat tus invite kowa ya zo ai wallahi wani ko dan ya dora saman istaci sai ya zo malam to kaga idan aka kori mutum gari in aka yi shekara babu cikin garin to wani abu na sum'ar tana dan dawowa Allah ya dan rage masa saboda a rage masa radadi abu na biyu akwai akwai za akwai yauni kware da gaske zama cikin mutane a wannan lokacin ina ba da mu fahimta sannan kuma abu na uku yana sa ma duk mai irin wannan tunanin to ya ya bai tana cewa fa shi ma fa in yayi kuwar shi za a yi dangare kuma ana tsarkake gari da mutanen banza domin mutumin banza yana mutanen banza suna da cikin abin da ke jayo halaka cikin al'umma ai mun taba karanta tarihin banu isra'il ko a cikin karatun mu na adda'u waddawa cewa annabi Musa ya je roƙon ruwa ayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a Allah bai saukar da ruwa ba sai ya ya tambaye Allah Allah ni muka yi kuma ina roƙo muna ta roƙo har yanzu ruwan shiru sai Allah ya ce da shi cikin al'ummar da aka zo da su roƙon ruwa akwai wanda shekara arba'in yana sabon Allah don shi ji kuma Allah ba zai yawa bai ji Allah in ana so a yi ruwa dole sai ya bar mutane sai ya tashi cikin sai ya rabu da al'ummar sai ya bar wurin annabi musa ce ma jama'a to kun ji fa abin da Allah ya ce zaka duk wanda ya san shi ne to ya bar ya kama hanya ta cikin al'umma saboda a samu aiwa mutane ruwa to wannan bawon Allah sai ya faɗa a rasu cewa yanzu fa in ya fito kowa zai gano shi wani ne shine shekara 40 yana sabon Allah abun a koyo ne sai ce Allah laifin ga dai na san ni na yi shi Allah kuma na tuba na tuba kuma sai Allah ya sako da ruwa sai annabi Musa tambaye Allah to Allah ba wanda ya tashi kuma naga ana ruwa sai Allah ya ce ai ya tuba ne ya tuba shi ya san sakar da ruwa sai annabi sai ce ya Allah nuna me shi yace ya zan yi boye sa shekara 40 ba wanda su kuma sai yau bayan ya tuba inna muku shi ai ba zai wannan ni ba su ba aiki da bayin Allah subhanahu wataala mun bace kaga mutum guda yana jawo wa al'umma bala'i mutum guda yana jawo wa al'umma bala'i zaka zaman mazinata cikin gari to yana haddasa fitina dama ita zina in tayyawa cikin al'umma tana jayo abu guda biyu tana jayo haukacewar al'umma kuma tana jayowar yawan mutuwa cikin mutane Allah ya rufa muna asiri abin da cikin abin da hadisi yake karantar da mu shine ya ake kai ƙara gaban alƙali kuma ya kamata alƙalin ya zamanto in ya zamanto in an zo kuma yana umurtar mu cewa a dinga yin adalci to a wannan babin tsakani da Allah ba wajaha nasiha zuwa ga alƙalanmu tun daga alƙalanmu na na addini da suke daga shin masaraucin nan na addini har zuwa alƙalanmu na na hukuma na gwamnati wallahi ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ku tuna cewa ko wata rana za a ku tashi gaban Allah wanda shine alƙalin alƙalai kuma duk zaluncin da kuka yi wallahi Allah ba zai abinta da shi ba duk wanda kuka zalunta ina mai tabbatar ku na rance da Allah sai Allah ya fi da masa haƙƙinsa sa da ku ji tsoron Allah ku dinga adalci irin gurgurdan yadda ya kamata dan haddin cewa ayi ayi mutum haddi aiki da nawa na alƙali kullai na faɗa malamai nasu bayani ne amma tabbakarwa na waye na alƙali in ba a yi ba kuma nan su Allah zai tambaya Allah bai zai tambaye malamai ba dan mi ba ya haddi ba sannan kuma yana karantar da mu cewa duk abin da baka sani ba to kai tambaya duk abin da kaga baka sani ba kakka je kai shi a molan kanka yi tambaye tambaye malamai eh tambaye malamai alaikum salam to muka zo ƙarshen katon zama amsa wannan tambayar da salasubi'atin hadisi na ɗari uku da arba'in da biyar an ubaidullah an ubaidillah bin abdullah bin utuba bin mas'ud an abi hurata radiyallahu an wazir bin khalid al-juhaini qala aba huraira da da zairi suka cewa سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت أن تنبيه أيكين الله صلى الله عليه وسلم بيوة بإيابك ينغى بيوة إذا انتزنا حد انتيا أيكمة حدي أمسلمش ولم تحصل كمبة أوريبا إتبا تغيين أوريبا سيتيزنا تو يا أيكمة حكنتي أيكمة حدي أشراء قال سي النبي الله يكتوى in zarat fajliduha idan kuna da kuyanga sai ta yi zina ta kuyi mata bulala ku bulale ta tana ba ta mutu in ba ta da aure bulala za mata bulala hamsin domin kullum in dai mutum bawa ne to hukunci sa hukun nisful nisful a yake suna nisful ibn kullum rabin dan da yake matsayinsa bai kai matsayin wanda ke baya ciki kanyin bauta ba daga za a mata bulala guda hamsin to in kuma wanda ɗa ne fa bulala ɗari za a yi mai bulala ɗari abinda ake cewa bulallai na kirki ba na wasa bulallai ɗari na kirki ta ina ana bulallai ai da an rage su na ƙasar ga wallahi la da an rage da mutane sun tsorata da sai an kwashe zai kansa sai annabin Allah ce to in ta yi zina fajliduha kuma ta guda ɗari ayi hamsin fa in zanat fajliduha in ta sake yin zinar kuma ayi sake mata guda hamsin wa in zanat in kuma ta sake fajliduha kuma ta guda hamsin thumma bi'uha sannan kuma ku sayar da ita walau bi dhafirin koda ko da ya giya ce in ka baiwa ta yi zina ɗai kai mata bulala ta sake kai mata bulala ta sake na uku kai mata guda to sai ka sai ta koda ka bada ta a baka igiya baka ta tsarme duk tumaki zaman ya giya a gidanka yafi alkhairi zama da masanaci ya giya wannan da ake daure da bebe da ake darme dab abin da dabba tafi alkhairi wa mazinaci da zama da mazinaci kun ga sharrin zina jama'a Allah ya rufa mana asiri qala ibn shihab ibn shihab yake cewa wala adari a ba da salisati amur rabi'a ya ce to abinda ban rike ba kamar in ta yi zina ta uku ne za a ba sila ta ko kuma ta hudu amma abinda ba nasu tafi a kai shi ya cewa idan ta yi zinar har su uku to sai da ta za a yi jama'a mun fahimci karatun ko to ita to shi bawa in yi zina ba a ba a korarsa daga cikin gari saboda korarsa zai cutar da mai gidansa wani Allah shi kaɗai na gare shi misali baiwa ce sai ta zina in aka ce an sa mata an kore ta na tsawon shekara ɗaya to kaga mai gidansa zai shiga cikin wani yanayi na kunci shi kuma daman kala ta addini almashaqqatu tajlibu at-taysir eh almashaqqatu tajlibu at-taysir to ita baiwa in ta yi zina waye zai mata hukunci alkali zai mata hukunci aha a mai gidanta zai mata hukunci sayyiduha shi shi aka ba dama na ya na ya abu da ya mata ya mata hukunci wanda shine fata wasu da cikin malamai suka ce a a haraka ta haddi ta tsayar da haddi aikin mutum guda da cikin al'umma shine alkali kuma ni na fi ganin wannan cewa alƙali shi ke yin hukunci akan koma waye الحديث السادس والأربعون بعد ثلاثمائة حديثي ندري بيود أربعين دشدة عن عبد الله حديث ندري أكد أربعين دشدة أنا أبي هريرة رضي الله عنه daga Aba Hurairah Allah ya ƙara masa yarda annahu qala lalle shi Aba Hurairah cewa ata rajulun minal muslimina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam huwa fil masjid yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin musulmai ya tarar da manzon Allah a masallacin sa ya tarar da annabin Allah a masallacin sa fanadahu sai ya kira sa faqala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah wani musulmi ne yazo wajen manzon Allah a cikin masallacin annabin Allah a garin Madina sai ce ya annabin Allah inni zanaitu yace ya annabin Allah ni nayi zina fa a'rada anhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauda kansa daga gare sa sai kamar bai gane shi ba annabi yana zaune cikin sahabbai ana karatu sai ga wani mutum ya shigo tsakiyar rana ce ya annabin Allah kace ya annabin Allah nayi zina sai manzon Allah ya kauda kansa bai kai kamar bai gansa ba fatanaha tilqa waji sai ya karkato bangaren wajen huskar manzon Allah sallam fa qala ta ya rasulullah inni zanata ta ya annabin Allah zina nayi fa a'rada anhu sai manzon Allah ya kauda kansa hatta sanna zalika hasir ya memeta wannan alaihi ga manzon Allah arba'a marratin su hudu yana cewa ya annabin Allah na yi zina ya annabin Allah na yi zina ya annabin Allah na har so hudu falamma shahida ala nafsihi arba'a shahadatin lokacin da ya tabbatar wa kansa cewa shi fa ya ya kafa shaida a kansa har so hudu cewa fa yayi zina da'ahu rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabin Allah ya kira sa fa kala annabi ce shi abika junun ka haukace ne ka haukace ne kala la yace a annabin Allah ba haukace ba kala fa hal uhsinta yace kai aure ka taba yin aure idan aka ce aka ce muhsin shine wanda ya taba yin aure ya taba kunta da bata hanyar aure ko da ko da so daya ne suka rabu to yana cikin wanda ake kira muhsin ka taba yin aure qala nam yace eh annabin Allah nayi aure na taba yin aure fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aikin Allah yace wa sahabbai izhabu bihi farjumuhu kutai da shi makin gari kuje hisa sahabbai kuma suka kama sa aka tafi da shi bakin gari aka je hisa mun bai ci karatun qala ibn shihab ibn shihab yake cewa hisabu sai malamin kashi a matsayin hadisi anan ko hadisi na 100 na 347 fa akhbarani abu salma bin abdurrahman annahu sami'a jabir bin abdullah radiyallahu anhu yaqul jabir dan yace naji jabir dan abdullah yana cewa kuntu fi man rajamahu yace muna cikin wa'anda sahun gabojin jehe shi kaga su sabon manzon Allah ba sa wasa game da umarnin wa umarnin manzon Allah annabi ce ce ajehe sa yace muna gaba ina cikin wanda da ni aka jefe wannan mutumin wannan mutumin da yazo sunan shi Ma'iz dan Malik al-Aslami eh Malik ai Ma'iz dan dan Malik al-Aslami Ma'iz dan Malik al-Aslami shine wanda yazo yayi zina yake cewa to muna cikin wayanda muka je shi inji Jabir farajamnahu bil musalla yace ta muka tafi da shi bakin idi ka san da ya wani idi to karshen gari kenan ko da an zo idi to an zo karshen gari ba yanzu da ake da cikin garuruwa muka tafi da shi can a bakin idi farajamnahu muka bi shi da ruwan duwatsu falamma azalat azalafatuhu alhijaratu haraba lokacin da ya fara jin zafin duwatsu suna kai masa kaya sai ya dauki takare sai gudu to kalishi za su yi annabi ya ce a jehe shi yace fa adraknahu bil harrati can muka bishi bayan gari kuma yana tahiya muna bishi duwatsu farajamnahu muna jifa sai mun kai shi kasa haka jabir yace yana gudu muna biyan shi bayan duwatsu can bayan gari yayi kwana kuma muka iske can muka muka lallaba muka jefe shi tunda manzon Allah ya ce a jehe saka mu sai mun jehe shi wallahi suka jehe shi kuma har ya har ya har ya rasu kuma aka zo aka masa sallah su musulmin su suka masa sallah ko kun bayyana to ba za a ce a'a tunda ya abin ba za a'a idan mutum aka yi masa haddi to shi alƙalin da ya ji agwalanci masa haddin kuma shi zai ba da sallah sai ya zo ya sallace shi annabin Allah ya yi ma wata wannan wata mata haka ta zo ta ya annabin Allah na yi zina kuma har na yi ciki annabin Allah ce je ki haihi abin da ke cikin cikinki ta je tare da cikin har ta haihu da ta haihu ta zo da jaririnta ta ce ya annabin Allah ga abin da na haifa annabin Allah ce je ki sha da shi shekara biyu bayan shekara biyu ta dawo sai manzon Allah ya ce ma wata sahabiya rike dan nan an baki shi yace ku jehe ta aka jehe ta sai ta mutu sai annabi Allah ya ce ai mata wanka shi da kansa ya shiga bai ba sallah ya mata sallar gawa dalili musulma ce zina ba ta sa mutum fita cikin da'ira ta ta musulunci laifi ne mai girma amma bai kai abin da zai fitar da mutum daga cikin musulunci ba ina ba ta mun fahimta mun gane wannan da aka za a yi bai sallah kuma kaka ji an je mu daga ce a'a ba za mu zo sallar shi ba a'a za ku zo ku yi mai sallah kuma ku mai addu'a Allah ya gafarta masa wannan haddin Allah ne ya ce a yi masa in ba a yi ba a nan to in aka je can za a raba to ai gwara ma a yi ana a wuce wurin ko eh na nan mai sauki ne na Allah mai sauki ne bisa da na nan duniyar mai sauki ne bisa da aje aje kiyama su mala'iku ne za a sanya su kuma wallahi ba su gane mutum Allah ba su gane mutum Allah ya rufa mana asiri Malik ar-rajulu huwa Ma'iz bin Malik wannan mutumin da yazo jan manzo Allah sunan shi Ma'iz dan Malik al-Aslami warwa qissatuhu Jabir bin Sumrata wa Abdullah bin Abbas wa Abu Sa'id al-Khudri wa Buraidah bin al-Husayb al-Aslami duka wa'annan sun ba da labarin sa da Jabir dan Sumra da Abdullah dan Abbas da Abu Sa'id al-Khudri da Buraida dan Husayb al-Asri sun ba da labarin cewa hakan ta faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to abin da za a doka a matsayin fa'ida cikin wannan hadisi jama'a awabe ne kamar haka abu na farin idan mutum yayi zina ba wanda ya gansa kuma bai zo wajen alkali ba to ya hukunci sarki a suka ce to a irin wannan bangaren sai a ɗauko wancan hadisi guda na wani mutum da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yace manzon Allah yayi zina manzon Allah ya kauda kai saboda masa magana ba ya ƙara saboda munin abin da mutum ya aiwatar annabin Allah har yana jin kallin nauyin ya kalle sa ya hada ido da mazinaci har so uku ya faɗa wa manzon Allah haka sai lokacin sallan yayi aka tashi ake sallah da shi da aka ƙi da sallan kuma sai kamar manzon Allah bai ji ba sai ya ƙara zawa manzon Allah yake kaya musu cewa kaga abinda fa nayi ainin haddin Allah sai annabin Allah ya ce kai sallah suke ce eh nan ce ji Allah ya yayi maka idan mutum ya zo wajen alƙali ya tabbatar cewa eh yayi zina har so hudu babu shaidu shi dai shaidun kansa ya tabbatar so hudu to za a tsira masa haddin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma abu na biyu muna fa'ita cewa mahaukaci shi shari'a ba ta aiki a kansa. To kuma a nan, a nan, wasu daga cikin metar-metar na na na isiyarwa ce ce suna wasu abubuwa, mutum zai je shi abubuwa suna da ganganci sai a zo a haɗa da baki da likitoci sai a masu takardar cewa shari'a hauka-hauka. Wasu ana yi haka nawa? to dum likitan da yau mutum takardar yana da hauka kuma alhali bai da ita to ya san da wani kalmomi zai kare kansa gaban Allah subhanahu wataala domin ya katange mutum daga atira masa haddin da Allah ya dora masa daga shi mahaukaci in mutum ya haukace ya abu bai da shari'a ma mahaukaci ko ya kashe mutum bai da bai da shari'a sannan kuma yana ƙara tabbatar mana cewa alƙali in aka zo ga masa dole ya tabbatar da abin da ake zargi kafin a dauki hukunci ba daga zuwa ba shikenan kawai dan dai mutum yana da dogon hannu da kawo mutum kara a ci a like shi wannan zalunci ne wannan abun ana saurayin shi a kumsariya da da da gendarmerie da justice in kuka tada mutum mai yana sa ai mai shadda yana taka wata babban mota ana zuwa sai a ci a like ka kafin a yi da bincike kuma ka wahala wallahi al'azin kiyama sai kun yi bayani ba nan kana sai bai ka liƙe ba kai ba Allah zai liƙe ka shi ya kanta kenan kawai shi kuma liƙon Allah ba irin naka bane dan tun liƙe mutumin don sai ka sake shi ƙarshen dai amma sai ka damƙa mu jiji shi ko to shi kuma riƙon Allah in Allah ya danƙa ka ya danƙa ka da mala'iku to Allah zaka gano gurbe gaba saki na race da Allah dan kaduwa zaka yi ai wallahi ba ruwan Allah da kake kai wai kai furokiran ne wallahi ka tafu ba ruwan Allah da maka furokiran nan kake furokiran can gaban Allah solda kake warin hula ba wata gala gaban gaban Allah subhanahu wataala hadisin karshe da zamu rike akan sa hadisi na 348 an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala innal yahuda Abdullah ibn Umar yake cewa tabbas yahudawa جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فذكروا له سيسكى باش لاباري أن امرأة منهم ورجلا زنيا suka ce manzon Allah akwai wata mata da wani mutum a cikin su yi zina an samu wani mutum ba yahudi da wata mata ba yahudiya sun yi zina fa qala lahum rasulullah sai manzon Allah ce da su ma tajnu fi tawrati fi sha'anin rajab me kuka samu me kuka samu a cikin a cikin abin nan a cikin at-taura game da sha'anin rajab a rajab shine a jehe mutun fa qalu nafdhahum suka ce mu fa in abin da yake rubuce a cikin littafin mu na at-taura idan idan mutun yayi zina to ana kunyatar da shi ne ayi masa abin da zai ji kunya wa yujla dauna ko sannan kuma a gulale su wa yujla duna sannan a juda a gulale su qala abdullahi bin sallam sai abdullahi dan sallam yake cewa shi kuma malami ne a cikin yahudawan ya musulunta ya san at-taura kamar dala sai Allah ya taimake shi ya musulunta ya gane musulunci sai ya ce da su kazabtum kun yi ƙarya ƙarya kuke inna fiha ayatar rajm a cikin ayatul rajm a cikin at-taura akwai ayar rajm ta cewa in mutun yayi zina da aure a jefe shi fa'atau bit taurati sai suka zo da a taura tun ya ce sai aka zo da mun ƙa'ida abinan adin kawo dalili aka zo da a taura gaban manzon Allah fa nasharuha sai aka dinga budowa ana karantawa fa wada ahaduhum yadahu ala ayatir rajam tan cikin yahudawa sai wani ya toshe wata aya ta rajam sai ta wuce sa abu ya danne ta Allah bai rubuta ba da iska bane gaban annabi sai ya tsora hannu ya toshe wannan ayar ana karatu faƙara'a ma ƙablaha wa ma ba'adaha sai kanta ayar sama gare ta ta ƙasa gare ta sai tsallake wannan ayar ba a karanta ta ba faƙala lahu abdullahi bin sallam sai abdullahi dan sallam yake cewa da shi irfa yadaka daga hannunka mana farafa yadahu ya daga hannunsa fa idza fiha ayatul rajm sai ga aya tana cewa in mutun ya zina a jehe shi faƙala sai ce sadaqa ya muhammad yace tabbas abdullahi yayi gaskiya فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما sai manzon Allah ya umarci cewa a jefe su qala sai yake cewa shi wanda ka hadisin cewa da Abdullahi dan Umar kenan ko fara'aitu ar-rajula sai naga wannan ba yahudan da aka ce a jefe sa ana cikin jifar sa yajna'u 'ala al-mar'ati yaqi hal hijara yana kwantawa samar wannan matar dan ya kare ta daga duwatsu tsabar yana son ta to mun wahala shi arwanta ai inda gaske yana sada sai mi sai ya aure ta ana mata hukunci ana jifarta amma yana kwantowa kanta yana tare mata duwatsun haka da aka ta jifar su har Allah ya musu wafati qala radiyallahu an Abdullahi ke cewa allazi wada'a yadahu ala ayatir rajul huwa Abdullahi bin Suriya yace wannan bayahudan da yazo ya daura hannunsa saman saman ayar rajam ayata ta jefe mutum sunan shi Abdullahi dan Suriya kuma akwai wani abu da malaman hadisi suka yi shine al-mubhamat fil hadith fil ahadith akwai rubutu cikin al-mubhamat fil ahadith irin a kawo mutum ba a san kowaye ba malaman hadisi sun biki diga su gano su wa'annan sunaye wa'annan mutanen ta wannan hanyar aka gano wannan waye sunan shi sunan shi Abdullahi dan dan Suriya hadisin yana da darussa masu ɗimbin yawa kwarai da gaske amma mu taƙaita akan akan ababe abubuwa guda guda uku abu na fari ya halitta idan kuna zaune da yahudawa a guri ɗaya suka yi abin da ba na daidai ba a tura shari'ar Allah a kansu sannan kuma shari'ar mu shari'ar mu ta addini ta shafe duk wata shari'a a baya sannan kuma ba ba cin karo da sauran shari'o'i na sauran sauran annabawa abu na ƙarshe yahudawa suka kawo canji suka sauya addinin Allah subhanahu da littafin Allah da Allah ya saka da su ta hanyar san rayukansu wannan a taurar ake karanta yanzu ba a taura ba ce an canza ababe da dama hukunce-hukunce da dama sun canza sun shahe wasu ababe irin yadda 'yan shi'a suke suke aiwatarwa a ƙarƙashin wannan hadisi na ƙarshe a cikin babin kuma hadisi na 349 an abi hurata radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce ma'aikin Allah na cewa, Lau an na rajulan awon mura'at auƙala imura'atan, da dai a ce wani mutum, ko kuma a'a da dai a ce wata mata daga cikinku, kaga wannan shakkun rawi wanda ya kawo hadisi yana kubanto, annabi cewa ya rajulun ko kuma imura'a, shi da ya manta, amma saboda amana ilmiya sai ka duka biyun don ka dace da sawabi. Ya ce, Ittala ala alaika bi ghairi iznika, da za a ce ɗaya daga cikinku, namiji ko mace zai leƙa a gidanka ba da izininka ba, fahazabtahu bi hasatin sai ka jefe sa da ‘yar tsakuwa, fafaƙa'at ainihu sai ka yoye masa ijiya wajen jifarsa. ma kana alayka junahun baka da laifi ko dai mutun ne yake lekon asiri a gidanka sai ka dan sai ka jehe sa sai ya buge masa sai ka buge masa ijiya to ba za a ce za a yi kisasi ba cewa cewa tunda ka je masa ijiya walakum fil afil afil kisasi hayatu ya ulil albab nan ba ta aiki waye kai ka kaga wannan hadisi yana tattar da mu cewa duk abinda mutun ya boye maka baya son ka sani to bai kamata ka saka sai ka san shi ba kuma an har haramun ne ka dinga bibiyar halin mutane ka dole sai ka gano abin da suke yi haramun ne idan mutum yana wani abu bai son ka gano to kawai ka bar sa da abin sa shikenan kawai ka ce sai ka gano haranci kake aiwatarwa sannan kuma duk wanda aka jima ta irin wannan bangaren to babu haddi akai kaga kenan idan mutum ya sata gidan mutum sai kuma ka sa abin nan ka buge masa hannu to inda ana aiki da shari'a ta musulunci bai kamata a ce police kojin da mai su kame ka ba a ce sai ka si masa magani wa kai shi kaga wannan kariya ce ake bai barayu a ce wai in barawo zai gidanka ka ka same shi da kyau da wani kai shu ka jashi ka buge masa ija kuma a ce wai wai sai ka sai masa magani wannan abun tsakani da Allah yayi karo da hankali bari mu gwadi kai mai sai inspector da police aka leka gidanka koya za ka yi za ka bar shi musamman kuma yana neman rayuwarka aka duk mutumin da bara shiga cikin gidansa musulunci ya bashi damar ya kare kansa ya ka kare kanka in ya kashe ka kai shahada in ka kashe ka kashe ka kashe mutumin banza kai shikenan Allah ya rufa mana asiri ashe dan waya tambayar zamu ba da amsa kai ta sai mu wuce abin nan tambayarsa cewa idan mutum ya aure mace bayan wata hudu sai kuma ta haihu ko bayan wata hudu sai ta haihu a shari'a ta musulunci wata hudu ba a samun ɗa mace ba ta haihuwa wata hudu daga ɗan ba nasa ba ne sannan kuma abin da mutane su fahimta ba har yau ƙadiyya ta ta ta li'ari in aka da yin li'ari idan mutum idan mutum har ya kai da kai da gurfata da matarsa gaban shari'a cewa yana zarginta da dan ba nasa bane to babu zancen saraki kuma babu zancen aure tsakanin su in ka karbi dan ka karba shikenan ba wani zancen auren da za a tabbata ba wani aure za su ki daurawa in ka kore dan daga wajenka to matar kuma ta kore daga gunka haka babu aure tsakanin ku da ita har abada wannan shine shari'a wallahu ta'ala alamun karanta a cikin a babin na baya ko akan abin da shafi hukunci na na li'ani kitabul li'ani mun karanta wannan mas'alar Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri abin da mun ka faɗa da mutum gaskiya Allah ya ba mu lada kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sati bai zawa za mu tashi kitabul aibabul hadd hadd sariqa insha Allah kusan littafin da muna kwararan kai karshen sa Allah ya gafarta mana iya muna abinda ba mu iya kawo mu ya sanya mu yi lafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته